بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa a waɗannan darussa masu albarka darussan da muke gabatar da sharhin littafin usulul fiqh wa qawaidihi wanda Muhammad bin Salih Al-Uthaymin ya nazzama wanda ya rasu a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya a wannan birni na Suleta Yola a wannan rana wacce ita ce ranar sha uku ga watan Oktoba shekara ta dubu biyu da goma sha tara wannan shi ne darasi na takwas a jerin darussan da muke gabatarwa a cikin wannan littafi mai albarka. a karatun da ya gabata muna bayani akan al'adilla al-muttafaq alaiha inda muka yi bayani akan al-qur'ani muka yi bayani akan sunna da kuma ijma'i za mu fara magana akan kiyasi sai lokaci ya ninka wani ne zai mana tarihin qur'ani kafin mu ci gaba na menene al-qur'ani me tarihin al-qur'ani na ba wannan ɗan gajera. kamar tarifin naka bai gama cika ba waye zai ba mu tarifin alkur'ani ba ba wannan هو كتاب الله المنزل على محمد بواسطة جبريل باللفظ العربي المتعبد بتلاوته المنقول بالتواتر نعم المكتوب في المصاحف المعجز بلفظ المبدوء بسورة الفاتحة تاتي يا شيخ to yayi saboda haka wa zai gaya mana tarifin sunna menene tarifin sunna a wajen malaman usul menene sunna a wajen malaman usul ga abdulbasir can السنة شيني أقوال الرسول وأفعاله وتطهيراته نعم طيب الإجماع وزي ما تعريف الإجماعي منين الإجماع وزي ما تعريف إن أردت الإجماع وجمع لما أصول نعم باوني باون دي أنت تعريف الإجماع wani ne ya ce zai yi babu sai waɗanda suka yi ɗazu ka daga hannu ne na'am al-ijma inda al-usuliyin ma huwa al-ijma'u ba wanda ya sani to ba abdul basit ya karasa ya cika ijtima'u mustahidi ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafati ala hukumin shar'i akwai rukuni ɗaya da baka faɗa ba fi asrin min al-usul na'am dan haka mun yi bayanai da yawa da masail waɗanda suke da alaƙa da al'ijma waɗanda suke da alaƙa da sunna da waɗanda suke da alaƙa da alƙur'ani za a iya komawa baya domin a ji ƙarin bayani a kai idan aka ce alƙiyas a loga shine at-taqdim shine ma'ana alƙiyas fil loga ana amfani da alƙiyas kuma a matsayin al-musawa ana amfani da alƙiyas wajen ishtiraki tsakanin duka biyu saboda haka zaka iya cewa istus tauba bizira fa qasahu ma'ana qaddartu tauba bizira fasawahu saboda haka ana amfani da su duka idan aka yi magana akan kiyasi a wajen malamai yana nufin hamlu ma'lumin ala ma'lumin illatin mushtarakatin bainahuma ma'ana idan ka samu hukunci wanda yake da nassi a kai ko kuma ijma'i ka samu kuma wani nassin wanda shi kuma bai faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko zamanin da qur'ani yake sauka ko zamanin sahabbai idan ka samu wani hukuncin afwan wanda babu shi a alqur'ani babu shi a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto yana da illa iri daya na hukuncin da ya zo a ƙwar'ani ko ya zo a sunna to sai ka ba shi hukunci iri ɗaya wanda shi ake kira al'iyar saboda haka yanzu misali annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin ubada bin sami ya faɗi abubuwa guda shida wanda riba take shiga ciki inda yake cewa azzabu bil zahabi wal fiddatu bil fidda wal burru bil burri wash sha'iru bil sha'ir wat tamru bil tamri والملح بالملح kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abubuwa shida azabu wal fidda illa da ta sa suka zama riba tana shiga ciki shine saboda kasancewar su kuɗi saboda haka yanzu naira ita ma riba za ta shiga ciki saboda illa da take cikin azabu wal fidda akwai ta a cikin naira da dala ina fatan mun gane tsayin idan muka dawo ragowa guda hudun alkama da sha'ir da dabino da kuma gishiri su kuma za mu ga malamai sun yi saɓani a kan illar da ta sa ake yin riba a ciki don allah ina neman alfarma duk wanda ya san zai saka rikodin don allah ya kashe wanshi saboda suna jan hankalinmu da yawa don allah wanda zai sa rikodin ya sa wanshi a flight mode in ba haka ba zai cutar da duka rikodin din bai kamata a ta maimaita abu ɗaya ba ina fatan mun gane a saboda haka malamai sun yi saɓani game da illar da take cikin waɗannan abubuwan guda hudu a wajen malaman malikiya illar da ta sa waɗannan abubuwan guda hudu riba ta shiga ciki shine saboda kasancewarsu ana ci a rayu saboda kasancewarsu ana iya ajiye su so kaga idan muka samu abincin da yake da irin wannan sifar duk da bai zo a wannan hadisin ba za mu ba shi irin wannan hukuncin saboda haka yanzu shinkafa za ta zama ribawiya saboda me saboda ana ci a rayu kuma tana iya ajiyewa ala kulli hal kiyasi yana da rukunai guda hudu rukunin farko shine al-asl rukuni na biyu shine al-far rukuni na uku shine al-hukm rukuni na hudu kuma shine al-illa kowanne daga cikin waɗannan rukunan guda hudu yana da yana da sharuɗa kafin ya tabbata shi al-asl kafin ya zama an iya yin kiyasi a kansa dole sai ya zama ya tabbata da dalili ina fatan mun gane shi kuma alfar daga cikin sharuɗansa dole sai an samu illar da take cikin al'asul a cikinsa in ba haka ba za a yi ba za a ba zai zamanto cewa an gina shi akan al'asul an ba shi irin hukuncinsa ba al'illa kuma daga cikin sharuɗanta shine dole ta zama muta'addiya idan illa ta zama kafira to ba zai ba zai yi a yi amfani da ita ba sannan kuma dole ne a hukunci ya zama ma'qulul ma'ana idan ya zamanto asali ba a gane dalilin da yasa aka yi hukuncin ba shi ma ba za a yi kiyasi akan shi ba malamai sun yi sabani akan shin kiyasi hujja ne ko ba hujja ba ne a wajen jumhur hujja ne sun kafa hujja da dalilai da yawa na shari'a daga cikin dalilai shine Allah madaukakin sarki ya yi kiyasi a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin suratu Muhammad yana cewa afalam yasiru fil ard fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim dammara Allahu alaihim walil kafirin amsalha yanzu ba su yi tafiya a bayan ƙasa ba domin su ga irin yadda waɗanda suka zo a bayan su kafin su ƙarshen su ya kasance sai Allah ya ce dan marallahu alayhi Allah ya me ma'anar dan marallahu alayhi na Allah ya yi raga-raga da su sai ce walil kafirina amsaruha duk wanda ya kafirci yana da irin wannan kaga kiyasi ne fa'tabiru ya ulil absar bayan Allah ya yi bayanin abin da ya faru da banin nabi sai ya ce fa'tabiru ya ulil absar ku lura ya koma abuja hankali ina fatan mun gane ala kulli hal wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda malamai suka kafa hujja da su daga cikin hadisai wanda malamai suka kafa hujja da su akwai hadisin da wata mace ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa babana ya mutu da yi aikin hajji ba shin zan iya rama masa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afara aiki law kana ala abi dainun akunti qaditi ya kike ganin inda Annabi inda inda babanki da ya mutu ya bar bashi shin zaki biya mata sai ta ce ya ce to haka ma hajjin sai ya nuna mata haka ma hajjin ina fatan mun gane saboda haka ga annabi sallallahu alaihi wasallam anan kiyasi ne haka akwai wani mutum da ya zo ya ce matarsa ta haifi ɗa baki dan haka shi bai yarda ɗansa ba ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayarsa yana da raƙuma ya ce eh ya ce ya kala su take ya nuna cewa suna da kala kaza suna da kala kaza annabi ya ce akwai kala kaza a ciki ya ce eh akwai ya ce to ya aka ya ka samu ya ce la'allahu naza'ahu ir ba mamaki can a kakanni aka samu wannan ya ce wala allam naka na naza'ahu ir kaga annabi sallallahu alaihi wa sallam a nan gurin yayi kiyasi ne saboda haka kiyasi hujja ne a wajen jumhurin malamai zahiriya ba su yadda da kiyasi ba sun kafa hujja da dalilai da yawa daga cikin dalilan su da suka kafa hujja da su akan cewa kiyasi ba hujja bane shine akwai a fadin Allah subhanahu wataala ma farratna mi ma farratna fil kitabi min shay ba abin da muka bari daga cikin littafi suka ce wanda yake nuna cewa kiyasi ba hujja bane sannan suka ce awwalu man qasa iblis fahala farkon wanda ya fara yin kiyasi shine wa iblis kuma da yin kiyasi ya halaka wanda irin kiyasi iblis yayi na iblis yayi kiyasul aula ko yace khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ya za a yi wa annabi adam sujada alhalin ya fi shi saboda a fahimtar sa wuta ta fi yinku daraja don haka ba zai yi wanda yake mai girma yi wa na ƙasa da shi sujjada ba shi yasa ya ce ba zai ba suka ce zama da haka da ya iya su kuma sai ya halaka ala kulli hal a sun kafa hujja da yawa daga cikin hujjojinsu akan hadisin uba da bin sami suka ce su a wajen su iya waɗannan shidan su ne riba take shiga ciki amma duk abin da ba su ba to riba ba za ta shiga ciki ba dalilin su akan haka shine suka ce to ai annabi sallallahu alaihi wa sallam inda a ce ya so ribar ta zarta waɗannan abubuwan guda shida da ya faɗi kalmomi waɗanda suke ƙanana kamar yadda ibn azum yake cewa innan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam utiya jawami'ul kalim fa kayfa yatruku alwajiz almufhim ila tawil almuhim yanzu misali a mazhabar shafi'iyya suna ganin illar da ta sa riba ta shiga cikin waɗannan abubuwan guda hudu wato alkama da shi'ir da dabino da kuma gishiri shine saboda kasancewar su ana ci zahiriya suka ce to in haka ne annabi ya ce kullu mat'umin kullu mat'umin rubawi ai ya fi sauki fiye da yace alboro bilboro wa sha'iru bil sha'ir wa tamru bil tamr wal milhu bil mil kaga ya zama qawilul muhim idan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da fatawar malikiya ne to a idan da zai ce kullu muqtatin wa muttakhribawi ya fi ya fi gajarta kuma za a fi fahimta idan yana kan fahimtar hanafiya ne da hanabila sai ce kullu makilin wa mawzunin ribawi saboda haka suna ganin annabi ba zai faɗi haka ba suna ganin annabi sallallahu alaihi wasallam inda yana nufin riba tana shiga sama da waɗannan abubuwan to da ba zai lissafo su ba sai ya faɗi abin a jumlar shi shi yasa ibnu hazm a wani waje yake cewa kadhabu ala allahi wa rasulihi walidhalika ikhtalafu fil illa sun yi wa Allah da manzon sa ƙarya shi yasa illan ma suka yi sabani wani yace kullu mazum wani yace kullu muhtat wani yace kullu muttaka ala kulli hal zance mafi inganci shine kiyasi hujja ne kuma ana kafa hujja da shi kuma kamar yadda ibn ibn al-qayyim ya bayani a cikin littafin sa ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin akwai hukunce hukunce na shari'a da yawa da suka zo daga baya waɗanda a nafsi bai tabbatar ba saboda haka dole sai an yi kiyasin su akan waɗanda nafsi ya tabbatar da su matukar illar su ta zo daya ala kulli hal waɗannan su ne al-adillal mutaffaq alaiha akwai wasu adilla waɗanda an yi saɓani a kansu amma dai wasu malaman suna kafa hujja da su wajen tabbatar da hukunci daga cikin waɗannan dalilai akwai ƙaunar sahabi da malam ya faɗa a baya daga ciki kuma akwai shar'u man qablana abin da ake nufi da shar'u man qablana shine shari'o'in annabawan da suka gabata shan da suka gabata a wajen malaman usul sun kasu kaso kashi na farko shine abinda kwata-kwata shari'ar mu bata kawo shi ba ba a kawo kawo shi a sunna ba to wannan kwata-kwata ba shari'ar mu bane kashi na biyu shine abinda aka kawo shi a shari'ar mu amma a cikin shari'ar mu aka kawo cewa mansufi ne ba a aiki da shi kamar yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa uhillat lana al-ghanaim wa lam tahilla li ahadin min qabli an halatta min ganima amma ba wani annabi da aka halatta mai ganima kaga ya faɗi hukuncin kuma ya faɗi cewa mansuki ne ya faɗa cewa a baya ba a cin ganima amma ya faɗi cewa mansuki ne hukuncin wannan ma ba za mu yi aiki da shi ba hukuncin da ya gabata a baya wanda ya zo a shari'ar mu kuma shari'ar mu ta tabbatar da cewa mu ma shari'a ne gare mu to shi ma wannan ittifaqan shari'a ne gare mu yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa dhahu fa innaha sunnatu abikum ibrahim ku yi layya saboda sunnar babanku ce ibrahim kaga wannan yana nuna mana layya shar'u man qablana ne kuma mu ma shar'un ne lana saboda haka shi ma wannan ittifaqan shari'a ne kashi na hudu na karshe shine abinda ya zo a shari'ar mu akan cewa shar'u man qablana ne amma ba wani dalili da ya tabbatar ko kuma ya kore to wannan duk sabani akan shar'u man qablana yana kan wannan juz'iyyar ta karshe akwai wadanda suke ganin hujja ne za mu aiki da shi saboda Allah subhanahu wataala yana cewa shar'a lakum min ad-dini ma wassa bihi nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى saboda haka yake nuna shar'u man qablana shar'un lana haka nan lokacin da yahudawa suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi zina annabi ya yi musu hukunci da abin da ya zo a taura malaman da suke ganin shar'u man qablana kashi na ƙarshe na hudun nan da muka kawo ba shar'un ne lana ba sun kafa hujja da aya da take cikin suratul ma'ida inda Allah subhanahu wataala yake cewa li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja sannan lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga wani bangare na at-taura a hannun sayyidina Umar ransa ya baci yace wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai yace wala ko Musa ne yake raye to dole ya yi biyayya waɗannan su ne wasu daga cikin dalilai saboda yanayin lokaci ba za mu yi duka ba ma la yudraku ma la yudraku kulluhu
بسم الله الرحمن الرحيم واحكم لكل عامل بنيته واسجد على المحتاج باب حيلته فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات
malam yake cewa wahkum li kulli amilin bi niyyati kowa ka masa hukunci da niyyarsa kowa irin yanayin niyyarsa irin yanayin hukuncin da za ka yi masa shine abin da wannan baiti yake magana a kai ya ce wasu alal muhtali baba hilati mutumin da kuma ya yi dabara wacce zai iya sarayar da wani hukunci to ka toshe wannan hanyar da ya bi ina fatan mun gane ya ce fa inna mal a'malu bin niyyat saboda dukkan ayyuka ba ta ne na me fassarar innamal a'malu bin niyyat ayyuka ba ta ba ta inganta sai da niyya wani kuma ya ce ba ta ba ta yiwuwa sai da niyya to wata fassara ce ta bi ba ta inganta ba ta yiwuwa in ka ce ba ta yiwuwa zama kabar in ya zama karya saboda ai suna yiwuwa wa niyya yanzu mutum ba zai yi sallah da niyya ba zai yi ala kulli hal idan aka ce niyya shine iradatul iradatullahi ta'ala bi amalin khalisin lahu mutum ya nufi Allah subhanahu wa ta'ala da aiki wanda ya yi don Allah. A niyya, kamar yadda malamai suka yi bayani ta kasu kaso biyu, akwai niyya a ɓangaren aikin lada, akwai kuma niyya a ɓangaren aikin zurfi. Niyya a ɓangaren aikin lada ya kasu kaso, ya kasu kaso uku. Na farko shine mutum ya niyya aikata abu kuma ya aikata. Wannan Allah zai ba shi lada goma zuwa lada ɗari bakwai zuwa sama da haka. saboda man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha sannan kuma masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha kaga wannan yana nuna cewa za a ninka mutum so 700 za kuma iya ninka masa sama da haka ina fatan mun gane kashi na biyu shine mutum ya niyyar aikata abu amma kuma sai ya zamanto cewa bai aikata ba shi kuma wannan zai samu lada daya zai samu hasana daya shine ma'anar man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasana man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasana duk wanda ya nufin aikata alkhairi kuma bai aikata ba to Allah subhanahu wataala zai ba shi ladan wanda zai ba shi hasana guda ɗaya. Na uku shine mutum ya nufin aikata alkhairi amma gajiyawa ko kuma larura da hana shi ya zamanto ya aikata. Kamar yanzu misali mutum ya yi tafiya ya saba yana yin tsayuwar dare amma da ya tafiya sai bai samu yi ba. Ko ya rashin lafiya bai samu yin azumin nafular da yake yi ba. To shi ma wannan za a ba shi lada cikakke. menene dalili akan haka shine fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idza safara al-abdu aw marida kutiba lahu ma kana ya'malu wa huwa sahihun muqim idan bawa yayi tafiya ko kuma ya zamanto cewa yayi rashin lafiya Allah subhanahu wata'ala zai bashi abin da ya kasance yana aikatawa alhalin yana lafiya ko kuma yana nan gida so duk aikin alkhairin da ka saba yi in kai tafiya ko kuma kai rashin lafiya wannan ba zai sa a daina baka lada ba ina fatan mun gane wannan yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci da ya kamata mu sani ɓangaren alhaki niyya tana da kaso kashi hudu na farko idan mutum ya niyyar aikata aikin banza ya bar shi saboda Allah wannan Allah subhanahu wataala zai bashi lada man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasana na biyu wanda ya niyyar aikata aikin alhaki kuma ya aikata Allah zai rubuta mai zunubi guda daya man hamma bi sayyi'atin fa'amilaha kutibat lahu sayyi'a na uku wanda ya niyyar aikata aikin alhaki sai aka kautar da shi ya gafala shi kuma wannan malamai suna cewa lalahu wala alai ba lada ba alhaki na hudu mutumin da ya niyyar aikata aikin alhaki amma sai gajiyawa ta hana shi ya ɗauko wata zai yi zina da ita sai ya hangi ‘yan hizba sai ya faka. Zai ƙyatta a shana ya sha sigari ko wiwi kawai sai ya ga ‘yan hizba ko ya hangi baban shi. To wannan za a rubuta masa alhaki dalili akan haka shine hadisu annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa alqatil wal maqtul fin nar da wanda ya kisa da wanda aka kashe dukkan su ‘yan wuta ne. sai sahabbai suka ce ya rasulullah alimna alqatil ai mun san laifin wanda ya kisa ka amma fa ma barul maqtul shi wanda aka kashe meye matsayarsa yace harisan ala qatl sahibi afwan ba mu jawo farkon hadisin ba annabi yake cewa idan taqal muslimani bi sayfayhima alqatil wal maqtul fi nar idan mu'minai biyu suka haɗu da takubbansu to da wanda ya kisan da wanda aka kashe ɗiyan wuta ne sai sahabai suka ce to ai shi wanda ya kisa man san laifin shi amma wanda aka kashe ne laifin sai ce ai ya yi niyyar kashe ɗan uwansa kawai dai an samu matsala ne ina fatan mun gane wannan saboda haka dai wannan shine kashe-kashen niyya guda hudu don haka Allah subhanahu wataala yana yi wa mutum hukunci ne bisa niyyarsa saboda haka gwargwadon yadda kai niyya gwargwadon yadda Allah zai baka abin da zai baka saboda haka yanzu wanda ya bacci da niyyar ya tashi ya sallata Allah zai bashi lada kamar yadda Ma'az bin Jabal yake cewa inni la ahtasibu nawmati kama ahtasibu qaumati kamar yadda nake fatan idan ne tsayuwar dare zan samu lada to haka nan ma nake fata idan na yi bacci zan samu lada ina fatan mun gane malam yake cewa wastud alal muhtali baba hilan wanda yayi niyya mara kyau to shi kuma ka rufe masa hanyarsa dan haka bai halatta mutum ya a tsakiyar ramadan saboda yayi jima'i da rana ba mutum ne yana jima'i da rana kawai sai ya kirkiri tafiya saboda ya san wanda ya yi tafiya an halatta masa ya ci abinci in mutum ya yi dan wannan makasudin ya aikata haram ko kuma mace ta sha magani lokacin ramadan saboda haila ta zo mata kace sallah ko kuma mutum idan ya ga saura minti goma a kira sallah sai ya sha sai ya ci albasa ko ya ci tafannuwa saboda ya fake da waran baki don kai ya je sallar ce wannan shi ma haramun ne ina fatan mun gane shine malai yace fa innamal a'malu binniyati kama ata fi khabari sifati kama yadda yazo a maganganu na malamai tabbatattu a hadda da kuma adalci
ويهرم المذي مما قصد لله حق واحتمال ابدا والنفس تنوي القطع بما لم يقع الجمع عمدة فقصده السماع
malam yake cewa idan ka fara aiki sai aikin ya lallace to ya waje baka yanke aikin nan wanda ya fara sallah sai ya tusa ya waje ba ya yanke ba zai karasa ba ina fatan mun gane amma in hajji da umara ne su sai ka karasa ko da sun lallace saboda haka yanzu wanda ya dau harama da hajji ya sadu da matar shi kafin ya yi tahalluli zai karasa hajjin duk da aikin hajjin ya lallace shine ma'anar wa yahrumu al-mudiyu fi ma fasada illa bi hajjin wa atmarin abada malam sai ya kawo ka'ida ta biyu yake cewa wan naflu jawhis qat'ahu ma lam yaqa hajjan wa umratan faqad umtana idan ka fara aikin da yake nafila ne to ya halatta ka yanke shi ma'ana idan ka bara nafila to ya halatta ka yanke nafilar haka kawai ba matsala haka kawai yanzu kana abin da yake nafila ne za ka iya yanke shi ko da bai lallace ba amma da sharaɗin kai ya zama hajji ne kar kuma ya zama umara saboda haka yanzu idan ka fara azumi azhar tai zaka iya cewa ka maka abinci ba matsala saboda me saboda almutatawwu amiru nafsi in sha'a sama wa in sha'a afdar kamar da Tirmidhi ya rawaito mai azumin nafila sarkin kansa ne ko aminin kansa ne in ya ga dama ya ci abinci in ya ga dama kuma ya ci gaba da azumin shi akwai sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya tambaya a gida menene akwai aka samu wata haisa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci wannan haisar ya karya azuminsa saboda haka ya halatta mutum ya karya azuminsa da gangan na
والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان إن كان لا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للمنام
نعم malam yace wal ismu wad damanu yasqutani bil ja'i wal ikra wan nisyani idan ka aikata zunubi da mantuwa ko da jahilci ko kuma aka takura maka kai idan ka aikata laifi da mantuwa ko aka takura ma ko kuma da jahilci to ba ka da zunubi a wajen Allah kuma ba za ka rama abun ba in dai haƙƙin Allah ne kawai yanzu wani ya takura maka ka zagi Allah ya ce in ba ka zagi Allah ba zai kashe ka ka zagi Allah ba ka da zunubi a wajen Allah dalili akan haka shine a hadisin Ammar bin Yasir lokacin da yazo yake cewa da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cikin damuwa menene dalili yace saboda an sa shi ya faɗi abin da bai dace ba a haƙƙin Allah subhanahu ta'ala, sai da kuma haƙƙin manzansa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa adu fa'ud idan sun takura maka sun ƙara cewa kai to kai ba matsala ina fatan mun gane saboda haka babu matsala idan mutum an takura masa ya taɓa haƙƙin Allah ya taɓa sai dai kamar yadda malamai suke faɗa takurawa tana da sharuɗa daga cikin sharuɗan takurawa shine ya zamanto abin da aka sa maka na ukuba ba za ka iya ɗauke shi ba da haka yanzu mutum ya ce in ba ka yi abu kaza ba in ba ka zagi Allah ba zan ma bulala talatin ba za ka zagi Allah ba saboda bulala talatin za ka iya shanye ta na biyu ya zama abin da ya ce zai maka yanzu ne amma in dai sai nan gaba ne shi ma ba zai halatta ma ka taɓa haƙƙin Allah ba. Abu na uku shi ne ya zamanto ya rinjaya a zatonka cewa zai maka, idan bai rinjaya a zatonka zai ma ba, to nan ma ba za ka yi ba. Ina fatan muna ganewa. Ala kulli hal yana da kyau mu sani cewa ba kowace irin takurawa ba ce take halatta wani ya yi wa matarsa saki uku daga baya kawai sai ya zo ya ce wai zai koma da ita saboda ya karanta babul ikra a muwadda don haka ita ma ta kura mai sai ya sake kaga wannan shiriri ta ce saboda ai matar ka galibi matar da ka aura ka fi karfinta don haka da wannan dalili har mace za ta takura ma ka sake ta ba a kiran shi takurawa a wannan gurin ina fatan mun gane a nan gurin malam ya kayyade shi da haƙƙin ubangiji amma ya ce wala tusqitu damanan fi huquqil mala amma in dai haƙƙin 'yan adam ne to ba ta tarayar da haƙƙi na ramawa ma'ana iyaka suka so biyu idan ka manta ko kai abu da jahilci ko aka takura ma kai abu da jahilci to wannan abin in dai haƙƙin Allah ne ruwa ta sha amma idan haƙƙin ƴan adam ne to ba ka da zunubi amma za ka biya wani ya ce in dai baka je ka rushe gidan malam muhammadu ba sai na ƙona gidanka ko kuma ya nuna ma bindiga zai kashe ka sai ka je ka rushe gidan baka da zunubi a wajen Allah na yan ta'adda amma daga baya za ka biya kaga kayan wani kai amfani da shi a zaton ka naka ne daga baya bayyana ba naka bane baka da zunubi a wajen Allah amma dole ka biya ina fatan mun gane wannan shine abin da malam yake nufi don haka takurawa da mantuwa da jahilci duka suna da tasiri a ɓangaren haƙƙin Allah don haka Allah ba zai kama ka ba kuma ba biya don haka mutumin da ya sallah da kuskure ya yi taban kaura a sallar shi ba yadda Allah ya yi umarni da sallar ba ya yi ban kaura ba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba daga baya idan aka koya mai sallah ba zai rama na baya ba saboda sallah haƙƙin Allah ne amma idan da jahilci ya taɓa dukiyar wasu to bai da zunubi amma kuma sai ya biya na mala
wa kullu mutlabin fa mahmud ila lam yitlahu min dafi ala aw yaqma dunan bihi min malik أو ربنا بالملك خير ماله نعم.
ويضمن المثلي للمثل وما ليس بمثلي بما قد قوما da alama nuska ta akwai baitukan da babu malam yake cewa a nan gurin ya ce wa kullu mutlafin fa madmunin idza lam yakun al itlaq min daf'il adha nan malam yayi magana ne akan ka'idoji na fiqh guda biyu man atlafa shay'an lidafi adahu anhu dhamira man atlafa shay'in lidafi adahu anhu lam yadmanhu wa man atlafa shay'an lidafi adahu bihi dhamira man atlafa shay'an lidafi adahu anhu lam yadmanhu duk wanda ya lallata abu saboda zai cutar da shi to ba zai biya ba ka zo za ka wuce daidai gidanka kaga wata ƙatuwar saniya da ƙaho ta tare tayo kanka za ta soke ka da ƙaho kawai sai ka buge ta in ta mutu ba za ka biya ba shine ma'anar man atlafa shay'an lidafi adahu anhu lam yadman amma juz'i na biyu shine man atlafa shay'an lidafi adahu bihi dhamirahu kana tsananin jin yunwa sai ka ga abincin wani yunwa za ta kashe ka sai ka cinye amma ka biya shi daga baya saboda nan kuma kanka ka tunkuɗe wa cuta so wanda ya lallata abun wani don ya tunkuɗa cuta daga kanshi ba zai biya ba amma wanda ya lallata abun wani don ya tunkuɗa cutar da take damun su zai biya shine ma'anar wannan baitin malam ya ce auye kuma a zunan bihi min malikin ko kuma in abin ya zamanto an maka izini to nan ma ba za ka biya ba aw rabbuna bil mulki khayra maliki ko kuma in abin haƙƙin Allah ne in dai matsala ce ta sa kasara yadda abin to shi ma ba matsala malam ya ce wa yuzmanu lil misli bil misli idan mutum ya lallata abin da yake da kwatankwaci to zai biya irin wannan kwatankwacin ina fatan mun gane shi ne ma'anar wannan saboda haka yanzu idan ka ɓararwa mutum shinkafa buhu ɗaya ta zube a ƙasa sai ka biya shi buhu ɗaya ka ɓarawo mutum kwanan garin kwaki biyu sai ka biya shi kwanan garin kwaki biyu ka lallata wa mutum naman shi kilo biyu sai ka biya shi nama kilo biyu saboda misli ne shine yake cewa wa ma laysa bi misliyin bima qad quwima amma abin da bai da kwatankwaci to shi kuma sai ka biya kimarsa ina fatan mun gane saboda haka yanzu misali mutum yana da akuya ka kashe mai akuya kaga ba shi irin akuyar da za ta yi daidai da tashi ɗari bisa ɗari zai yi wahala haka ne ko da haka sai dai a mata kuɗi sai ka biya shine ma'anar wannan baitin wa kullu ma yahsulu
وكل ما يحصل مما فاتوه فليس مضمونا وعقده بمين وما على المحسن من سبيل وعقده الظالم قد ما فيه na'am malam yake cewa wa kullu ma yahsulu mimma qad uzin duk abin da ya faru ta hanyar abin da aka yi izini falaysa madmunan to ba za a biya ba wa aksuhu domin amma aka sun haka in ba izini ba to za a biya saboda haka yanzu misali mutum ne ya haƙa rijiya a nan makarantar don mutane su sha ruwa sai wani ya zo ya haɗa ya mutu ba zai biya diya ba me yasa saboda dama an yi izini a irin wannan aikin ko mutum ne ya yi sata aka yanke mai hannu sai ya zarce ya mutu shi ma ba za a biya diya ba saboda wannan abin ma'azunin ne shar'an ina fatan mun gane shine malam yace fa ma alal muhsini min sidini saboda me saboda ka'idar al-amir la yaghram illa idza ta'adda aw farrada saboda duk mutumin da yayi abu da izini in dai ba sakaci yayi ba ko ya wuce gona da iri to ba zai biya ba malam yace wa afsu zalimu fajrili aka sun haka kuma shine azzalimi dan haka ka fahimci makanata saboda haka in mutum zalunci yayi to dole ne ya biya wannan abin da yayi saboda haka mutum ne ya zo ya haka rijiya akan hanyar da mutane suke tafiya akan hanya wani bai san an haka rijiyar ba ya zo ya fada dole a biya biya saboda laisa ma'azunan shar'a na'am
ثم العقول إن تكن معارضة فحررها وبين مساطرة وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف قبل تفرقة لأن الإثم إن حصلت فمغنم وإن وإن تفت وإن وإن تكن تفت فليس فيها مغرم
Malam ya shiga bayani akan babin cinikayya. A babin cinikayya akwai nau'uka guda uku. Akwai abin da ake kira uqudul mu'awadat. Uqudul mu'awadat shine cinikin da zaka bada kuɗi a baka ka wannan shi ake kira uqudul mu'awadat. Akwai abin da ake kira uqudut tabarru'at. Uqudut tabarru'at shine abin da zaka bayar ba tare da an baka madadin shi ba. kamar ka bada sadaka kamar ka bada kyauta wannan shi ake kira hukumin tabarru'at ina fatan mun gane akwai abin da ake kira hukumin tawfiqa mana abin da zaka bayar domin ya zama security kamar arrahan kaga idan wani ya hanshi kuɗi a wajen ka zai bada kayansa a matsayin cewa security ne ta yadda in bai dawo ma da kuɗinka ba za ka riƙe kayan ina fatan mun gane to malam anan gurin yayi bayani cewa bai halatta garar ya shiga cikin hukudul muawabat ba amma ya halatta garar ya shiga cikin hukudul tabarru'at da kuma hukudu at-tawsiqa ina fatan kun gane menene dalili yace li annabi in hasalat fa magnamun saboda su hukudu tausika in an samu wani amfani to ba laifi in ma ba a samu ba to ba za a biya ba mana yanzu misali bai halatta in kullo abu a buhu in ce mara ibrahim siddiq mai gari ga wannan na siyan maka dubu ɗaya abu ba a buɗa ba ban siffanta ma shi ba bai halatta ba saboda menene saboda hukudul mu'awazat ne amma ya halatta in ce na baka abin da yake cikin wannan buhun kuma an kansa ya halatta a shari'a ina fatan mun gane ya halatta in ce maka na baka jingina gidana da yake hayin malam bello ka je ka ga gidan ba tare da ka shiga ka ga hakikanin abin da yake ciki ba a matsayin na baka shi kyauta ya halatta kuma wannan gidan nawa in an shi kuɗi a wajenka in baka shi a matsayin jingina duk da cewa akwai jahala amma idan siyan maka zai ya wajaba ka je ka ga abin da yake cikin gidan ko kuma ka yi bayanin sifar da take cikin gidan kafin ka siyar mun kun gane wannan ko kun gane wannan bayanin da malam yake yi ko cewa al'uqud ala thalathati aqsam akwai uqudut tawsiqa akwai uqudut tabarru'at akwai uqud al-mu'awazat uqudul mu'awazat bai halatta a samu garari a ciki ba amma uqudut tawsiqa ya halatta a samu aljihalatu fil ayn haka ma uqudut tabarruat da haka su biyun da uqudut tawfiqa da uqudut tabarruat in an samu garari ba matsala amma uqudul muawazat bi halatta a samu garar ba shine bayani a tabe wanda malam yake kokarin yi a cikin waɗannan baitutukan na
kullu ma aka وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالهند فبالعرف من ذا حقيقات العقول مطلقة ونحوها في قول من قد حقق
نعم واجعل
واجعل كلفظ كل عرف مضطرب فشقنا العرفي كاللفظ جميل
malam yanzu zai shiga mana bayani akan al'urf abin da ake kira al'urf a wajen malaman usul shine huwa mastaqarra fil nufus min jihati al-uqul wa talaqqatu ibatu wa talaqqatu al-ibatu salimatu bil qabul wannan shi ake kira al'urf mana duk abin da ya tabbata a zukatan mutane kuma take aiki da shi saboda haka wannan sunan shi urf al-urf hujja ne a wajen malamai hujja ne urf a wajen malamai idan ya cika sharuɗa sharaɗin farko na al'urf al'ada kenan kafin a aiki da ita shine Allah ta kuna mukhalifatan li dalilin aw qa'idatan min qawa'id shar ya zama to bata saba wa shari'a ba dan haka yanzu mutane in sun saba duk sanda za a yi biki za a yi kiɗe kiɗe kaga wannan shari'a ba za ta yadda da shi ba saboda ya saba wa shari'a sharadi na biyu shine Allah yujira tasrihun bi khilafi Allah yujira tasrihun bi khilafi kar ya zamanto ɗaya daga cikin muta'aqidain din yayi bayani cewa ba zai aiki da shi ba kafin a fara aikin yanzu misali an saba a kasuwannin jimeta idan ka ce kaya a wajen mutum shi zai kai ma gida amma ana ajiye kayan kai sai ka ce kai gaskiya ba za ka kai ba amma sai ya zama to cewa ana zuwa za a sai kaya a wajenka sai ka ce kai gaskiya ko da an sai kayan kai ba za ka kai wa mutum gida ba to ba za a takura maka sai ka kai ba an saba a jimeta idan aka kawo wa mutum abinci aka ajiye a matsayin shi na bako kawai ya fara ci da yaron ya kawo maka sai ya ce ka jira babana ya zo to bai halatta ka ci ba saboda wujida tasrihun bi khilafil urf ina fatan mun gane yana daga cikin sharuɗan aiki da urf wanda malaman usul da qawaidul fiqhiyya suka faɗa shine an yakuna muttaridan aw ghaliban mana urf din ya zama dukkan mutane suna amfani da shi ko kuma mafiya yawancin mutane saboda haka duk urf din da ya zama ba kowa da kowa ba ne yake aiki da shi to shi ma wannan urf ɗin ba zai zama hujja ba don haka yanzu akwai abin da malaman usul suke ce mahul khas kamar yanzu misali a ce a Kano akwai wani al'ada wanda ake aiki da shi so ba za a lazumta wa duk mutanen Najeriya sai sun aiki da shi ba saboda haka ur sai ya zama dukkan mutanen sashen suna aiki da shi ko kuma ya zamanto a mafiya yawanci ana aiki da shi ina fatan mun gane ala kulli hal a yana daga cikin sauƙin shari'a da ta yadda a yi amfani da ur yana daga cikin sharuɗa na ur shara'i na nawa kenan na shara'i na hudu shi ne an yakuna mawjudan inda insha'in tasarruf ya zama lokacin da za a fara aikin urf din yana idan sai bayan kun gama aikin sannan urf din ya zo to ba za a yi aiki da shi ba ina fatan mun gane waɗannan su ne sharuɗa guda hudu waɗanda ba a aiki da urfi sai idan ya zamanto cewa ya cika su ala kulli hal akwai dalilai na alkur'ani da kuma na sunna waɗanda suke tabbatar da aiki da urfi daga cikin dalilai shine faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa ashruhunna bil ma'ruf da kuma walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf duka yana nufi da abin da mutane suka saba da shi da kyautatawa sannan Allah subhanahu wataala yana cewa khuzil afwa wa amur bil urf shi ma wannan malamai suna kafa hujja da shi lokacin da matar Abu Sufyan Hindu ta zo ta gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Abu Sufyan mutum ne marowaci baya ba ta abin da zai ishe ta ita da yaranta sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata khuzi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf ki ɗauki abin da zai ishe ki ke da yaranki bil ma'ruf da abin da aka sanya haladanci ina fatan mun gane malam yake cewa waj'al kalabzi kullu urfin mutsari fa shartun al urfi kalabzi yari kafin nan kuma malam ya ce min za ka sigatil uqudi mutlaqan wa nahwiha fi qawli man qad haqqaqa yace daga ciki akwai sigatil uqud mana hanyoyin da ake kulla cinikayya ko auratayya su ma in dai akwai al'ada da ta tabbata akan haka to wannan al'ada ana aiki da ita saboda haka yanzu idan mutum ya ce bi'ituka binti bi'al ya zama a kurin an saba ana amfani da wannan me hukuncin shi me ma'ana bitu ka min tibiyal na aura maka yata kenan akan dubu dubu daya saboda haka hatti gatul uqut azance mafi inganci duk abin da mutane suka tafi akan cewa siga ce ta kulla aure ko ta kulla cinikayya to shi ma auren yana tabbata malam yace fi qauli man haqqad haqqaqa a cikin qaulin wanda yayi ta haƙiƙi na ilimi musamman idan ka karanta alqawaidun nuraniya na ibnu taymiya yayi bayani sosai akan wannan ka'idar yadda ya kamata saboda haka malam yana nufi a nan gurin shine shari'a bata ware wasu lafazuzzuka na musamman ba waɗanda za a yi amfani da su wajen yin aure ko kuma ƙulla cinikayya duk lafazin da mutane a al'adarsu suka fahimci cewa ƙulla aure ne ko kuma ƙulla cinikayya ne to ya tabbata ya zama wannan cinikin ko kuma auren ya kullu malam ya ce wa shi alkalabzi kullu urfin mutsari fa shartun al'urfi kallabzi yare a nan gurin malam yana ishara ne zuwa ga wata ka'ida mai mahimmancin gaske a ƙarƙashin ƙa'ida al'adatu muhakkama shine al-ma'ruf urfan kal mashru'i shartan duk abin da aka sani a urfi malamai na gurin da kuma jahilai na gurin daga magarin gurin suka gamsu da cewa haka abin yake to ko da ba a faɗe shi ba ya zama tabbas saboda haka yanzu idan ya zamanto a adamawa an saba cewa in mutum ya bada ɗinki ana mai shi akan dubu ɗaya mutum ya je ya bada ɗinki ba a yi ciniki ba idan aka gama aka ce ya bada dubu ɗaya dole ya bayar saboda almaruf urban kalmashruhi sharban shine ma'anar wannan ƙa'ida e urfi ƙa'ida ce tabbatacciya a shari'a kuma ana amfani da ita wajen zartar da abubuwa ina ganin saboda yanayin lokaci insha Allah ta'ala za mu dakata a nan za mu ci gaba daga inda muka tsaya a darasin da zai zo na gaba insha Allah kafin lokacin da za mu ci gaba nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh